إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو يودي a wannan dare na lahadi daren sha ɗaya kenan ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam za mu karanta wannan littafi mai matuƙar mahimmanci kuma taƙaitacce wanda aka sani da kitabu ishiriniyyata shaikhi Osman bin Fodwe wato ishiriniya ce ta shehu ɗan Fodiyo kamar yadda alfazazi yana da tashi ishiriniya to shi ma shehu yana da tashi ishiriniya wadda ko ita ma wacce muna karatunta a duk sati ranar juma'a Allah ta'ala shi muna jagora a cikin wannan gari na birnin kebbi a wannan jiha tamu mai albarka to shehu usmanu dai baya bukatar wani dogon bayani sananne na wurin al'umma kai tsaye za mu shiga cikin littafi mu gani ko za mu iya karanta littafin ko mu samu mai rabinsa bismillahir rahmanir rahim muna farawa da suna Allah mai rahama mai cikakkiyar rahama mai cikakken jin kai wa sallallahu ala sayidina Allah shi dada salati ga shugabanmu wa nabiyina annabinmu Muhammadin annabi Muhammad khatimin nabi'ina cikamakon annabawa wa imamil mursalina jagoran manzanni wa ala alihi da iyalinsa wa sahbihi da sahabbansa wa sallaba taslima ya dada aminci gare shi aminci qalal abdul faqir bawa mabukaci ya fada al muqtar mai tsananin bukata li rahmati rabbih zuwa ga samun rahmar ubangijinsa Uthmanu ibn Muhammad ibn Uthman shine Uthman dan Muhammad a ɗan usman al-ma'rufu bibin fodway wanda aka san shi da laƙabin al-fodway ko kuma fodway biduni ma'arifa ta gamma da hullahu bi rahmatihi amin allah ya lullube shi da rahamarsa amin to ya ce a yaman lahu a'alal ula mutabawwa'u أيا من له حجب الجلال توضأ أيا من له وجه من الشمس أضوأ أتيتك بالزلات إنك ملجأ أجثني أجزني أنت من ذاك منشأ بعزك في التوراة اسمك يكتب بجودك كل بجودك كل في الجنا يتقلب بنورك كل في ضيائك يذهب بحبك أيضا نحوك النجب تجذب بذنبي قد أصبحت نحوك أهرب تبارك من أهداك للخلق رحمة تعاليت قدرا عنده ومكانة تحملت يا مختار منه أمانة تلألأ نور حين أذبحت ظلمة تلوت كتابا فيه مسك الأدلة ثناء على من لا له الأهد ينكث ثوابي أرجو ضعفها يوم أبعث ثقيلا أرى ظهري به أتشبث ثقوا بالذي قد كان عنه يحدث ثبوا وانهضوا نحو الحبيب وحثحثوا آه مالتي أياما له متبوأ يا وند يكي دمسوكي جدا أعلى الأولى can mafi ƙololuwar saman darajoji wato shine aljanna ko kuma yana nufin darajoji na ɗaukaka da Allah ta'ala ya bashi wannan yana fuskantar da maganar sace zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam khibabinsa zuwa ga manzon Allah ne an fahimci wannan to shine ayaman lahu mutabawwa ya wanda yake da masauki a alal ula mafi ɗaukakar darajoji shine aljanna wato firdausul a'la alfirdausul a'la da Allah ta'ala zai baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayaman lahu hujubul jalali ya wanda lahu hujubul jalali gare shi ne shamakai ko shimfiɗu shimfiɗu na girma tuwaɓɓa'u an ka takar da shi sama gare su lokacin da ya yi mi'iraji lokacin da zai isa fadar ubangiji sai aka shimfiɗa masa wasu shimfiɗu na daraja ya taka waɗannan shimfiɗun ya isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya wanda an ka yi ma wannan takarimi wannan girmamawa bayan Allah ya tabbatar mai da matsayi mafi koli a cikin aljanna wanda ba kowa zai same shi ba to haka kuma lokacin da zai karrama shi lokacin da ya mai iraji an shimfiɗa masa shimfiɗu na jalala hmm? a fadar ubangiji to su ya tattaka ya tattaka hanyar isa inda ubangiji aka bashi sakon da za a bashi sannan ya dawo an gane wannan ko ya ce a ya mallahu wajihun ya wanda yake da fuska sallallahu alaihi wasallam adwa'u min ash-shams wanda hasken fuskan nan yafi na rana ko da haka duk hasken rana bai kai na fuskar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ataituka na zo maka bizzallati da wasu irin tuba-tubai wato zunubai innaka malja'u kai abin fakewa ne mana gare ka zan fake kai min addu'a Allah ta'ala shi yayi mini waɗannan tuba-tubai da nazo da su kamar wanda wannan ya sha faruwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi masahabai da dama addu'a Allah ya gafarta musu kuma sai Allah ta'ala ya gafarta musu to da yake suna halatta suna halatta tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa ya amfani da ainihin wato wannan wannan magana an gane wannan ko yawwa wannan tawassuli ne da suke yi wanda malamai suka yi saɓani a kansa wasu malamai sun tafi akan cewa babu wani dalili da ya tabbatar da yin tawassuli da ainihin hadisin da daraja ko matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wato tawassuli da aiki da sunnarsa ko kuma tawassuli da addu'arsa in yana raye to za ka iya zuwa ya yi maka mi ya yi maka addu'a in kuma ya rasu to tawassulin da za ka yi zuwa shi ne ka yi riko da sunnarsa sai ka yi amfani da wannan dama ka roƙi Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya biya maka buƙatocinka to wannan tawassulin ya halatta wannan tawassuli ya halatta amma tawassuli da jahu nabi al-imamu abu hanifa yana cewa wannan makaruhi ne Allah ka yi min kaza don daraja annabi ko da alfarma annabi wannan duka hadisan da suka zo akan wannan ba su tabbata ba shekul islam ibn taymiya ya yi wannan bayani a cikin ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila to amma bisa ga mazhabi na asha'ira su suna halatta wannan to shine ya amfani da wannan a gisni saboda haka ka agaza min ta fuskar yayi min wa'annan zunubai ta fuskar addu'a wata fuskar tawassulin da nake yi da kai eh ajizni ko mm ajirni sai sami zayu ajirni ka tserar da ni anta man sha'u kai ne mafara min zaka daga wannan abin da nake nema mana kai ne mafara wanda za a fara da shi banda kai to banda wani wanda zan ce in je wajensa in nemi a yayi wa'annan tufatabai ko in nemi agajinsa ya agaza min ta yadda za a yayi min wa'annan zunuban ba ni da shi kai ne mafara sai ce bi izzika da buwayarka yi kutabu ismuka aka rubuta sunan fi taurata a cikin attaura wadda aka hatta cikin attaura akwai suna annabi sallallahu alaihi sallama a ciki tare da darajojinsa da ɗaukakarsa da falalolinsa da komai duka an rubuta sai ce kullun kowanne daga cikin halittu filgina a cikin wadata ya taƙallabu bijudika yana kai da kawo ne a cikin baiwaka duk wanda ha gani cikin wadata to yana juyawa ne cikin wadatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albarkacin annabi yake ci in wadata aka bashi ta kuɗi in wadata aka bashi ta mulki in wadata an ka bashi ta ilimi duk abin da dai za a ba ma'abuci wadata to yana juyawa ne cikin kyauta cikin baiwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kullun fil gina yataqallabu bi judika ai fi judika kullun kowa daga cikin halittu yarhabu yana tafiya ne benurin tare da haske fi da ya aika a cikin haskenka duk wani wanda ha gani yana tare da wani haske na shirya to yana cin albarkacin haskenka ne wannan hasken naka shine yake taimaka masa yana haskaka masa yana tafiya ba don ka ba to da bai samu wannan haske ba sallallahu alaihi wasallam sai ce annujubu zaɓaɓɓun raƙumma masu lafiya masu ƙiba masu mai tuji zabu ana jansu ana jan ragamarsu bi hubbika a dalilin son ka aizan kuma na hawaka domin a tunkari ƙabarinka don a je a kai ma ziyara wani yana ishara akan masu tattaki su hau raƙun masu je madina don ɗaya su kai ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ɗaya ake wa haka sai ce a bizambiya ko a dalilin zunubi na kadi asbahatu ba asbahata ba ne kadi asbahatu haƙiƙa na waye gari na hawaka a wurinka a katarninka a harabu ina ta gudu in ga cewa na samu na iso wurinka saboda wannan zunubin dawa da na waye gari da shi ina nema a yaye min shi duk da wannan tawassuli yake yi tabaraka albarkatun albarkatunka sun yawaita ai kasura khairuka ko alkhairanka sun yawaita ko kuma tabaraka shi Allah subhanahu wa ta'ala albarkatunsa sun yawaita man wannan da a hadaka rahmatan ya baka kyautar rahama ya bayar da kai kai rahmata a matsayin rahama lil khalqi ga halittu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to shine yake ishara zuwa gare shi to shine yake girmama Allah da ya masa wannan ta'alai taqaddaran annabi ka ɗaukaka wajen daraja inda hu a gunsa shi Allah wa makanatan da matsayi tahammalta ya muhtaru ya kai abin zaɓi tahammalta ka ɗauki amanatan wata irin amana mai girma minhu daga Allah shine ta risala saƙon annabta da Allah ya aiko shi da ita tala'la'a nurun wani irin haske yana ƙyallawa haina lokacin da azhabta zulmatan ka gusar da wani irin duhu mai tsananin haske shine duhun shirka da kafirci da bir'a da sauransu da duniya cike take da duhu ta fuskar wayannan abubuwan to amma da ka zo sai ka yi amfani da haskenka na wahayi sai ka kawar da shi da ake maka daga Allah talauta kitaban ka karanta wani littafi shine alqur'ani fihi ya tabbata a cikin wannan littafi miskul adillati wato kamshi na dalilai irin yadda dalilan suke da ƙarfi suke da banƙaye suke da daɗin saurare to har ka ce kamar turaren miski wadaka in dalilai suka kai matuƙa da shi yasa sai malamai sukan siffanta dalilan da cewa miskul adilla hmm? yawwa miskul adillati itibaran da kaifiyar hujjojin da kuma siffarsu da kuma irin yadda suke da daɗin saurare da kuma yadda suke shiga jiki shine alƙur'ani sai ce sana'un kyakkyawan yabo ya tabbata alaman akan wannan da layun kasu ba a walwalewa lahu gare shi al'ahadu alkawali in an masa alkawali sai an cika masa duk alkawallan da ubangijinsa ya masa ya cika masa to yabo ya tabbata ga wannan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya masa alkawalin zai karfafa addini ta hanyarsa kuma ya karfafa zai kare shi daga sharrin mutane kuma ya tsare shi zai girmama shi ya girmama shi sawabiya ladata arju ina kaunar da'ifaha a ninnin kamin ita yau ma'ubu a su ranar da za a tashe ni saƙilan ina mai nauyi ina mai ɗauke da nauyin zunubban a razahari ina ganin gadon baina bihi a dalilin wannan zunubin a tashabbasu ko wato zan dinga zabura ina kai komo in zabura in faɗi in zabura in faɗi shi ne a tashabbasu ko kuma a ara zahari ina ganin gadon bayana bihi a dalilin wannan zunubin wato a tashabbasu ina kange ina ina mai riko da waɗannan nauyin zunuban tunda ba wanda zai ɗaukan min su in ba ni ba ran tashin kiyama kowa shi zai ɗau laifinsa eh don ka ji nauyi to baka cewa abokinka ko ɗan uwanka wani a ɗan rage min in ɗan huta ba wanda zai maka wannan kai ne za ka kinkime kayanka ko kuma a tashabbasu yana ya ɗauka a talabbus ma'ana zan zauna ko kuma zan kasance ɗauke da zunubai masu nauyi wanda a razahari ina ganin gadon baina bihi da wannan zunubin a tashabbasu kuma zan dawama akan haka har sai lokacin da an kai hisabi ba za a bani dama in ajiye zunubban ba dama a tashabbus kan zo da ma'ana a talabbus almukus zama ga wuri to ranar tashin kiyama kowa da zunubai ne zai zo kuma ba a barin ka aje su ƙasa don nauyinsu in sun kai birnin kebe girma kana nan ɗauke da abinka sai an yi hisabi in an yi sakamako ko dai wuta ko aljanna allah ya kiyaye fiƙu ku aminta ya ku jama'a billazi da wannan da ƙarƙana ya kasance anhu daga Allah ya haddisu yake ba da labari duk mutumin da ya kasance labarin shi daga Allah ne to ku aminta da shi don bi da za ku ƙareta shi sai ce fibu ku zabura wanhadu ku motsa wa hashisu ku yi gaggawa akwai wawan gaban sa'un ta ƙarshe wa hashisu ku yi gaugawa na hawal habibi zuwa katarnin masoyi shine manzon Allah maza ku dumfare inda yake shine madina sallallahu alaihi wasallam jamilun annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyau ne na halitta jalilun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girman daraja ne mutawwaju an yi mai kambe bil jamali da kyau sallallahu alaihi wasallam jazilul ataya annabi mai gwabin kyauta ne kyaututtuka to mutumin da zai ba da kyautar a ainihin wato dabba ɗari zama guda ai kaga wannan ba ƙarami ba ne eh yawwa kare da mun karanta wannan cikin hamziya to sai ce babuhu ƙofar annabi sallallahu alaihi wasallama laisa yurtaju ba a kulle ta kullum buɗe take ba san da za ka zo ƙofar annabi a ce a rufe ma'ana ba san da za ka zo neman taimako ran annabi a ce ma babu akan ce albabu murtajjun bi ma'ana mughlaq lokacin da anka rufe ta an gane? to wannan ita ma lugaci jawadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne karimun mai yawan karamci fahuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama manhaju goda bene lil khairi ga alheri kowa ya zo bi yake yi saboda haka annabi kowa ba alkhairi yake yi jabinu fuska goshi ko fuska fuska ce shi annabi sallallahu alaihi sallama bihil afaku da shi ne sasannin duniya ta bahaju suke yin haske bin nuri da haskensa duk wani sassashe na duniya to da hasken fuskar manzon Allah suka samu wannan hasken shine al'afaku jam'u ufuq tabahaju shine tana haske daga albahaja ne kyalli da kawa jadirun bina ya cancanta gare mu nas'a mu yi gaggawa ilaihi zuwa gare shi wa nuduliju kuma mu yi tafiya cikin dare mu samu mu isa madina akan ce adalajar rajulu iza sara fil layl akan ce kuma addalaja arrajulu iza dakhala fi shay'i addalaja zaidun fil fil bait bi ma'ana dakhala fi an gane yawa akan ce addalaja kuma ana nufin ai sara fil layl to ya danganta daga siyaki ka kalma ɗaya ce amma takan zo da waccan ma'ana kuma takan zo da wannan ma'ana wannan dama shine amfanin luga ɗin ka ɗan samu wasu kalmomi sai ka riƙe duk sanda ka ji baƙuwar kalma sai ka aji za ta yi ma amfani wata rana habibun masoyi ne lahu nurun yana da wani irin haske la'ihu wanda ya bayyana li ba a garin ya ba ita ce madina da cikin duhu take amma annabi na yin hijira ya koma madina sai ta haskaka la'ihu ai zahirun wanda ya bayyana ya fito fili to ka gani in kai amfani da kalmar zahirun yau misali gobe sai a ji ka kaje fi kalmar la'ihun to wannan yana nuni akan cewa kai lugawi ne hamidun annabi sallallahu alaihi sallama abin godiya ne majidun abin girmamawa basitul kaffi mai shimfiɗa tafin hannunsa ne ma'ana hannunsa a shimfiɗe yake ba irin hannun 'yan dambe ba ne eh bai ma'ana ba marowaci ba ne nasihu kuma annabi yana yin nasiha halimun mai juriya ne lahu mada'ihu yana da ababen yabo ƙasidodi na yabo da aka yi inda jami'i a wajen dukkanin malam ko kuma lahu mada'ihu yana da abubuwa na yabo indal jami a wajen dukkanin mutanen duniya ta fuskar halayensa da ɗabi'unsa ba wanda za ka ji ya soke annabi sai dai a soke shi ta wani abu na daban amma ba don wai wani abu da ya kamata a soke shi ba hatta su kansu kwarai shawa da suka yaƙe shi suka kafirce ma da awarsa hafizun annabi sallallahu alaihi sallama mai kiyayewa ne an gane ko lahu nasaihu yana da nasihohi da yake yi lil alamin ga duniya gaba daya ga halittu hanunun annabi mai tsananin tausayi ne sallallahu alaihi wa sallama sannan gadin mai samako ne wa ra'ihu mai yin maraita ne ilal khairati zuwa ga duk wani aiki na alkhairi fastabiqul khairat to haka annabi yake in dai an ce abu alkhairi ne to za ga ya fara shi da wuri tun da safe da yamma ma haka ana fahimta ko to khalilun annabi madaɗayin Allah ne habibin kuma masoyinsa ne sayyidun shugaba ne layu wabbahu wanda ba a wato ainihin zarginsa da wani abu annabi Allah bai taɓa zarginsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khitamu nizamin shine cikamakon tsari nasikhu mai gogewa ne lil shari'a ga duk wata shari'a wadda ba ta shi ba ma'ana lil ahkam da annabi ya zo sai aka goge duk hukunce-hukuncen su annabi musa annabi isa da sauransu to shi yasa ba shi halatta ka ce za ka yi wa'azi da wani abu ba da abin da annabi ya zo da shi wannan haramun ba a wa'azi da injila bible kenan ba a wa'azi da attaura duka ba a wa'azi da zabura alƙur'ani kawai za a yi wa'azi da shi wa zakir bil ƙur'ani man ya khafu wa'id to kaga ba magana wai shi wai wai malamin bible ne ko malam mai zabura ne duk wannan haza la ya juzu in baka iya wa'azi da ƙur'ani sai ka bari na'am ya halatta ka samu amma dai baka wa'azi da shi eh Qur'ani bai wadatarwa bai isa ya gamsar da shi ba ko ya kai kafircin su Abu Jahali amma Allah bai ce ya aji Qur'anin ya dauko ai lokacin ma akwai shi amma ba a baiwa annabi izini ya karanta ba ko ba wani sahabi da an ka taɓa roituwa ya yi wannan wannan ƙaurace ma alƙur'ani in har ƙur'ani bai wadatarwa to menene zai gamsar da mutum ya musulunta sannan bible ya kai tsarki alƙur'ani wancan ma da an muharraf mubaddal to bale wannan inna na hannu na zallan zikira wa inna lahu lahafizu eh akwai abin da baya gamsar da mutum cikin alƙur'ani sai dai Allah bai rubuta shari'a ba a matsayin ilimi za ka iya karantawa amma wa'azu bihi hadha la yajuz ka fahimta ko kana cikin su to na'am wannan ba wa'azi bane min babil istidlal wannan ba wa'azi bane ba a kira ne wa'azi sai dai min babu istishhad wannan babu komai za ka iya kafa hujja amma ba da siga ta da'awa ita kan da'awa kiran mutane zuwa ga addini ba a yin da komai sai daga alkitabu sunna wannan shi ne amma istishadi ba komai ai ana yin wannan za ka yi istishadi don ka yi raddi ba wai ka ɗauko abin don ka nuna cewa ai nan ma akwai saboda haka abin ma mai kyau ne ku yi imani da shi to yanzu iya musulunta wanne zai rika qur'anin naka ko ko wancan littafin da kai mai wa'azi yan musulunta saboda shi kaga akwai tufka da walwala ba su haɗuwa su biyu to in ya musulunta ya yarda da kai wanne ne zai yi aiki da shi ba ga wannan shirme ne Allah ya taimaka to to sai ce khatibul wara shine mai huɗuba ga halittu yauman wani ne idha sur lokacin da ƙaho yunfahu an ka hura shi an ka yi busa ta biyu kowa ya tashi an ka tara mutane to annabi zai yi hudu ba khiddamun ko khiddamun annabi sallallahu alaihi wasallama mai gwabin alkhairi ne an gane bihi duniya a dalilin shi ne duniya ma'ana aka same ta wa ukura da ma lahira wa barzahu kai hadda kabari wannan shine cikin hujjojin masu cewa an yi duniya don annabi da lahira to shi ma duka wannan dai la dalila alai ba wani nassi da zai iya tabbatar da wannan khasibu fina'in annabi mai yalwa farfajiya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farfajiyarsa mai faɗi ce kowa yakan zo ya zauna annabi baya koran al'umma mushayyahu annabi mai halin da cijantaka ne fi shababi lokacin da yana cikin kurciya ga saurayi amma duk ɗabi'u dai kuma da cijantaka ne babu yarinta cikin annabi sallallahu alaihi wasallam dan bai ma taɓa zama yaro ba ba a ce ma annabi yaro annabi bai taba zama yaro ba shi tusar da Allah ya halice shi babba ne hayyabar duniya kuma la zala wa la ya zalu an fahimci wannan ko? to ko sadda yana matashin samana da shekaru ƙanana to mu shayyaku yana da ɗabi'u da da cijantaka ɗabi'u irin na dattijo ɗan shekara saba'in tamanin da maganarsa da komai nasa da ɗabi'unsa to za ka sama haka duk wanda a shab sai giyan nan ta eh da gagari daren nasu haƙƙan mutane sun sani da gaskiya sani da gaskiya anna ahmad sayyidu sayyidun annabi muhammad shugaba ne kowa ya san da haka dalilul baraya shine jagoran halittu misluhu irin annabi laisa yujadu to har abada ba za a samu ba a ce wai ga wani wai irin annabi to babu shi laisa yujadu ko da ko an ce magawa ne irin annabi ne ƙarya ne dawa'un annabi sallallahu alaihi wasallama magani ne iza madda'u a lokacin da a ciyo ko iza madda'u lokacin da ciyo bi ya sauka ga hallabi ya sauka gare ni ok to ahmadu dawa'un Ahmad shine mubtada mu'akhar Ahmad shine magani idza madda'u bi halla a lokacin da ciwo ya sauka gare ni to wurin shi nake koma sai in samu waraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam in san wake na luga sai an samu takadimi da ta'khir yasa wasu ba sa son karatunsu saboda wuya da'uni ku kyale ni unadi in yi ta kira fidduja a cikin duhu dare mai tsananin duhu shine adduja hmm? ya muhammadu in dinga cewa ya muhammadu ka kama hannuna ka agaza min kai min kaza kai min kaza duk dai wannan tawassuli ne dihishtu an ɗimautar da ni wa ƙalbi zuciyata ya taƙawwadu yana huruwa bil hawa da tsananin so son shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk maganganun da kaje ina furtawa to zuciyata ta huru ta kunnu da son shi ban ganin kowa in ba shi ba sallallahu alaihi wa sallama zakat naru ashwaqi naru ashwaqi wutar begenni na zakat ta huru biha a talazzazu amma duk da haka kuma da ita nake jin daɗi kakka ce a to ka in ya tara ka ta kone ne ko ina cin waya a biha a talazzazu da shi ne zakat ai harakat ko tawakkadat ta huru to duka ana faɗa da larabci zakat naru wuta ta huru bizali ba da zayun ba an gane ko yawwa akan ce zakat hindun shatan kuma hindu ta yanka akuya an gane to takan zo da wannan ma'ana takan zo da wannan ma'ana to amma nan kaji wadda ake nufi in waccan ɗai ka sani to ga ƙari ka samu zuhiltu an ɗimautar da ni wa ƙalbi zuciyata mujazzazu bil fira'i abin yayyankewa ce da rabuwa da rabuwa da masoyina zu'irtu an tsoratar da ni bi asyafin da wasu irin takubba da wasu irin takubba jam'u saifin an gani yace tushhazu wannan kha'un babu shi tushhazu ana wasa waɗannan takubba ɗin ma'ana ana ƙara musu kaifi ana ɗaɗa su bilauhiya a dalilin wasata da nake yi ko kuma zu'irtu an tsoratar da ni bi asiyafin da wasu irin takubba tushhazu da ake wasa su bilauhiya saboda wasar da nake yi ina wasa sosai fa zunubi ya zunubai na tumha ana goge su billazi a dalilin wannan da huwa mun ƙizu shi ne mai tsamar da halittu ba ni kaɗai ba zorahu tsololuwar darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi da shi ne tulawwazu ake neman laɓewa yawmal ma'adi ranar makoma ita ce ranar kiyama rasulun shi manzo ne aminullahi amintaccen Allah ne shakirun lillahi kuma mai godiya ne ga Allah rahimun mai tausayi ne halimun mai juriya ne amiru lil masajid mai raya masallatai ne annabi bai rusa masallaci raya masallaci yake da ibada da sauransu ra'ufun annabi mai tsananin tausayi ne shakurun mai yawan godiya ne mubakiru lissalahi kuma mai yin sauko ne ga duk wani abu na gyara inda gyara ne ga addini to annabi yana yin sauko a kansa rafi'un annabi mai girman daraja ne makinun kuma mai tabbatacciyar ko kuma mai tabbataccen matsayi ne shine makinun akhiru lil risalati kuma shine na ƙarshe ga manzanci rahibu fana'in ko fina'in annabi sallallahu alaihi wasallama mai yalwar farfajiya ce mutu'imun nas mai ciyar da mutane ne tsahiru kuma mai tsalki ne zakiyun annabi tsalkakakke ne hakimun annabi mai hikima ne mu'jizun lilbariyati kuma mai gajiyar da halittu ne wajen su iya tahowa da abin da ya zo da shi ba su iyawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gajiyar da halittu wajen su kwaikwaye shi duk sun musailima kaga hauka kawai suka yi za'imu annabi jagora ne shafi'un annabi mai shafi'un nasu mai ceton mutane ne fa'izu bil izzi kuma ya rabauta da girma da buwaya ya ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamani ne habibullahi annabi sallallahu alaihi wasallama masoyin allah ne lissa'adi ha'izu kuma ya tara duk wani arziki duk wani zamani ma annabi ne sallallahu alaihi wasallama zimamul ula linzami na darajoji mafiya ɗaukaka biya daihi suna hannayen annabi laisa yubarizu kuma babu mai iya fito na fito da annabi babu shi wace zai yi fito na fito da shi don ya gwabza da shi zaka annabi ya tsalkaka fa zakat af'alu nan take sai ayyuka ne su ma sun ga zama tsalkakakku wal gara'iz da ɗabi'unsa jam'u gariza ita ce ɗabi'a tariqu najatin annabi sallallahu alaihi wasallama shine hanyar tsira muqsitun lil bariyati mai adalci ne ga halittu tariqul muhayya annabi mai sakakkiyar magana ce ita ce fuska ta ake kira almuhayya da larabci alwajhu fa'ilul khairi annabi mai aikata alheri ne basidu kuma mai shimfiɗa alherin bayan ya aikata kuma yakan yi shi da yalwa tabibul wara shine likitan halittu in sun samu rashin lafiya hadin kuma mai shiryar da halittun ne sakhitu mai yin fushi ne alal kufuri akan kafirci duk sanda annabi ya ga kafirci to fusata yake sallallahu alaihi wasallama tariqu manarin annabi sallallahu alaihi wasallama shine hanya ta alama dawilun ne ko tawilu manarin annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsawon wato daraja ne ya an ce manar shine abu mai tsawo haka wanda za a sa na alama can da larabawa tun da ba cigaban zamani a kai ba sukan kafa itace duwatsu kai sukan kafa duwatsu sama haka suna kunna musu fitillu ko dare yayi da kacin kai wuta to za ka gane kayo kusa ga gari to asali shi ake kira almanara da larabci to annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsawon manara ne ma'ana daraja shi yake nufi da manara nan sahib annabi mai yin fushi ne man yu'adihi ga duk wanda zai yi adawa da shi taliqu lisanin annabi mai fasaha halshe ne kina annabi kaga baligi ne hmm? lam yakun mithlahu qattu babu wani mithlahu ba mithlahu bane saboda saboda khabaru yakun labudda an yakuna mansuba wa ismuha mahzufun ko muqaddarun lam yakun yani huwa mithlahu qattu ba wani wanda ya taba zama irin annabi daɗai ba taba samu ba sallallahu alaihi wai littafin yana karewa ku eh kakkaratu ya yi tsawo eh a'a nan ai ai rabi ko karfe nawa yanzu ai lokacin sallah ya a lokacin sallah ya tunda ba mu yi isha ba sai mu tsaya gobe sai mu kammala ta ko eh gara a raba karatun kai yayi nauyi sosai inda har za a yi to dole sai a raba karatun a shafi hudu ai ya ishe mu yanzu to bara a karasa zuhuru bin abdullahi bayyanar ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallama ga'izu mai sa fushi ne li shirki ga shirka eh alghaizu saboda haka shirka bata ji daɗi ba da annabi ya bayyana ta ci waya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce zilalun ko inuwoyi jam'u zillin kenan bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ne al'ada'u maƙiya kafirai ɗurran dukkansu ko nuƙa'izu wato ake fusatar da su wato ake bakanta musu rai ake sa musu baƙin ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi ne zilalun wasu inuwoyi ne bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ne al'ada maƙiya tsurran baki ɗai nuƙa'izu ake ainihin wato saka musu fushi sai ce zahirul baraya annabi sallallahu alaihi wasallama shine maɗaukakin halittu minhu daga annabi sallallahu alaihi sallama ne almagha'iz ababin bakin ciki tushfa ake yayi su ake yayi su sallallahu alaihi wasallam zalumun ni mai yawan zalunci ne ana ni kaifa ta yaya ulahizul habibu zanga masoyi ta yaya ya za a yi ingan shi zununi zace-zace na bihi da shi illam tufidini almawa'izu ko? in dai wa'azojin da ake mini ba su amfane ni ba to zununi bihi kenan ya zan kawai zatona ne ya yawa game da shi amma in har ina da yaƙini da tabbas game da shi to ya kamata wa'azojin da ake mini su amfane ni karimin mai yawan baiwa ne jalilun mai girma ne sannan bilhuda game da shirya mutamassiku annabi mai rikon shirya kafilul wara mai lamun cewa ne ga halittu kullal jamali duk wani kyau mu mallaku an mallaka wa annabi da na zahiri da na baɗi ne kasirul mazaya ko sha'awahu بفتح الواو كثير المزايا yawan ko ku bar shi haka nan sha'awu kasirul mazaya wato yawan darajojinsa sha'awu shine fagensa shine fagen famarsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka tunda suna da yawa kaga fagen laisa yuduraku ba wanda ya isa ya kai ga wannan fagen ba iya cimma wannan fagen bi ma'ana ba wanda isa ya taka ga inda annabi ya taka kabirun annabi sallallahu alaihi sallama babba ne sannan sai ce wallahu Allah subhanahu wa ta'ala mahuliku mai halakarwa ne liman adahu ga duk wanda ya kiyaya da annabi Allah ba zai bar shi kasirul ataya mai yawan kyaututtuka ne musliku annabi mai shiga ne lil masalihi game da abin da duk yake akwai maslaha a ciki in ba maslaha ga abu to ba zai shiga ba lahu fauqa kullil mursalin fada'il lahu annabi sallallahu alaihi wasallama fada'il yana da falaloli fauqa kullil mursalin saman ga dukkanin manzanni ba wani manzo da ya kai shi falala lizaka saboda haka ne lizalika saboda haka ne inda nazirina ya zamo agun masu kallo da la'ilu ko wato hujjoji suka bayyana gare su har sun gansu sun ka yadda da su li'arshi ilahi zuwa ga al'arshin abin bauta na tsara ya yi tafiya wannan su gafilu lokacin mutane suna kwanci suna bacci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce li'anwarihi saboda hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ji mu ne tauraron shaidanu afilu sai ya ɓace ya ɓoye saboda bai iya fito na fito da hasken manzon Allah sallallahu duk wani tauraro na shaidanu ɓoyewa yi shi ne taurarin da ake halba ana ruguza su kamin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama hukun sa ana aiko annabi sai aka daina wannan lahu wasa'il yana da tsanoni da yake tawassuli da su zuwa ga ubangijinsa inda rabbil alamin na gun ubangijin halittu makinun mai tabbatacciyar matsaya ce ko matsayi ne lahu makarim yana da ababen girmamawa inda ilahi gun abin bauta mutu'un annabi sallallahu alaihi wasallam abin wada'a ne bi asraril haqa'iqi da sirrin haƙiƙoƙi mulham ana masa ilhami ana kinsa masa mu'anun abin taimakawa ne Allah yana taimakonsa aminu amintacce ne ƙa'idun nas jagoran mutane ne rahimu kuma rahimu mai tausayi musa'iruhu abokin tafiyarsa shine musa'iru jibrilu shine mala'ika jibrilu wannan su nuwamu lokacin da mutane na bacci mala'ikatul maula mala'ikun Allah mahalicci alaihi tusallim sai suka zama su ne masa sallama saboda girmamawa to Allah ya taimaka insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله